أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki wanda ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci mai albarka masjid al-ansar a wannan rana ta litinin biyar ga watan rabiu awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai ga sha ɗaya ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a cikin karatun littafinmu na unwanul hikam wanda aka fi sani da nuniyatul busti a darasi wanda ya gabata na uku mun tsaya a baiti na 27 yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zan mu tashi a darasi na hudu daga baiti na 28 يقول البستي رحمه الله تعالى أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإنسان إمكان فالروض يزدان بالأنوار فاهمة والغر بالعدل والإحسان يزدان سن غر وجهك لا تحتك جلالته فكل غر لغر الوجه سوان فإن لقيت عدوا فالقه أبدا والوجه بالبشر والإشراق كسدان دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسأل بالخيرات كسلان لا زل للمرء يعرى من تقاونها إن أزلته أوراق وأغصان والناس أعوان من والته دولته وهم عليه إذا آدته أعوان سبحان من غير مال باكل حصر وباكل بثراء المال سحبان لا تودئ السر والشاء أن يبوه به فما رأى غنما في البدو سرحان لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحسيكن ألوان يقول البستي رحمه الله تعالى أحسن إذا كان إمكان ومقدرة أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإنسان إمكان فلن يلوم على الإنسان إمكان فالروض يزدان بالأنوار فاهمة فالروض يزدان بالأنوار فاهمة والحر بالعدل والإنسان يزدان والحر بالعدل والإحسان يزدان سنقر وجهك لا تحتك جلالته البر والحجر لا تهزك بلالته فكل غر لغر الوجه سوان وكل البر الوجه سوان فإن لقيت عدوا فالقه أبدا فإن لقيت عدوا فألقه أبدا والوجه بالبشر والإشراء قدام والوجه بالفجر والإشراق قصدان دع التكاسل في الخيرات تطلبها التباسل في الخيرات تطلبها فليس يسأل بالخيرات كسلان فليس يسعد بالخيرات كسلان لا زل للمرء يرى من تقى ونهى لا زل للمرء يعرى من تقاولها وإن أزلته أرواح وأغدا- وأغصان وإن أغلت أرواح وأطهار والناس أهوال من والته دولته والناس أكبر من والته دولته وهم عليه إذا آدته أعوان وهم عليه إذا آدته أعوان سهبان من غير مال باقل حصر سهبان من غير ما من باقي حسن وباقل بثراء المال سهبان وباطل بسراء المال سهبان لا تودع السر والشاء أن يبوه به لا تودع السر وشاء يقوم به فما رأى غنما في البدو سرهان وما رأى الهم في الدم سرحان لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم لا تحسبن صفرا واحدا فلهم غرائز لست تفسيهن ألوان غرائز لست تحصيهن ألوان zarakum Allah min fadlihi wa tawfiqihi malam yake cewa ahsin iza kana imkanu wa miqdaratun falan yaduma ala al-ihsani imkan ahsin ka kyautata ay ahsin fil majali alladhi fataha laka al-bab al-ihsan fihi ka kyautata a babin da Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe ma ka yi kyautatawai, wa haza la ya tassu bi amar mu'ayye, a nan kyautatawa ana so ka yi ta ba a ƙayyade ba a ce a ɓangare kaza da wani kuɗi ne, ko da wani abin taimakawa ne, ko da wani ilimi ne da sauransu. ahsin ka kyautata in Allah ya baka damar kyautatawa fi kulli abwabil ihsan a dukkan ƙohohi na kyautatawa in fata halakal bab bi ta'allum wal ilm wat tahsin ahsin fi zalika in Allah ya bude ma kofa a cikin karantarwa da ilimi to ka kyautata a wannan hanyar وإن فتح لك باب في العبادة والنوافل أحسن في ذلك in Allah ya buɗe ma ƙofa a cikin bauta da lafilolika da kyautata a ciki wal birri wa silli wa gaira zalika malami ce ahsin idza kana imkanu ka kyautata idan kana da damar kyautatawa wa miqdaratun kuma hannu Allah ya baka damar kyautatawa falan ya duma alal ihsanu imkanu saboda ba kullum ba dama ba take dawwama barazana ta kyautata ai la ya tamakkana al insan min ihsan fi kulli waqt mutum baya samun damar kyautatawa a kowane lokaci fa iza tamakkanta fa ahsin fa innaha fursatun rubbama la ta'ud in Allah ya baka wannan damai to ka kyautata don saboda wannan fa dama ce Allah ya baka takan yi wannan damar ba ta sake dawowa ba yaqul ahsin idza kana imkanun wa miqdaratun kullama wajadta imkan duk lokacin da ka samu dama alal ihsan akan kyautatawa fa ahsin to ka kyautata la tu'ajjil wa la tu'akhir kada ka ce ba yanzu ba kada ka jinkirta wannan kyautatawar da kake da niyya ka kyautata tun da ka samu dama قد يفتح لك باب الإحسان اليوم أو قد يفتح لك الباب الإحسان اليوم تكن الله سبحانه وتعالى يقول ما قوه كوتا تاوايو وتؤجله إلى قد كما كجين كرتاك تبري سيقوبي فلا ينفتح لك في القد كما هلو قوبين سيأجبه ما ونن قوه تكوتا تاوايو bal rubbama la yunfatahu laka ila an tamut bal takan yi ma ba a sake baka wannan damar ba har sai ka mutu kenan kaga wanda ka kyautata tun lokacin da kake da damar kyautatawa fa haza tambihun wannan tunatarwa ce minan nazim daga albusti rahimahullahu ta'ala annal aqila yagni mubasharatan iza hasala babu min abwabil khair shi mai hankali yana ribanta yana cin ganimai daga Allah ya bashi dama na yayi alheri yayi gaugawa yayi wannan alheri dan saboda ni dan saboda Allah subhanahu wata'ala yake fada a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul anfal يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يهديكم واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا كونه كي إيماني ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan suka kiraye ku zuwa ga abin da zai rayar da ku ya taimake ku a duniya ya taimake ku a lahira wa alamu kuma hallo ku sani fa annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi nan kaga rayuwa ba ba taka bace ba rayuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala in yau Allah ya baka dama takan yi gobe ba ya baka wannan damar ba in yau da lahiya takan yi gobe fa babu lahiya kenan shine malam yake cewa ahsin mutum ya kyautata man la yastajib wa la yubadir wa la yusari lil khair duk wanda bai amsa kiran Allah ko kuma bai gaugawa wajen aikata alkhairi kuma alhali yana da dama to yu'aqabu bil hirman sai kaga an mai sakamako da rashi sai ka ga bai yi ba ayyata yana bari na yi ana ikaza na yi a gaba sai ka ga ya ƙi ayyata kenan shi ne ake cewa lokacin abu na alheri a yi shi ma kullu waqtin yansharu sadraka li talab ilmi masalan ba kowane lokaci bane kake da damar neman ilimi misali wala kullu waqtin yansharu sadraka lin nawafil Hando ba kowane lokaci ba ne kake da damar yin nafilfili. Fa iza hasala min nafsika ikbalun wa imkanun idan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wannan damar yanzu kana iya yin neman ilimi ko kuma kana iya yin nafilfili igtanim zalika ikokari karibanci haka la'alla zalika yakunu huwa bawwabatun wal madhal lil madhi bi hadha tariq al mubarak takan yi wannan shi ne hatsi a gare ka takan yi wannan shi ne rabanka a aljanna bi hilafi man yu'ajjil a kaga sabanin wanda ya jinkirta kenan wa kad yakunu ta'jil la audata ba'dahu takan yi ka jinkirta kuma hannu ba ka dawo ba bayan wannan jinkirtawa ila an tamuta har zuwa ka mutu shine mana yace falan ya dumo alal ihsani in kanu ka sani cewa fa ba a dawwama akan lokaci guda kuma ba a dawwama akan abu guda in Allah ya baka dama kyautatawa ka kyautata misali takan yi Allah subhanahu wata'ala ya baka fursa na kai karatu na alkur'ani mai girma tunda yarintarka ko a ce tunda idanka tun baka sa duleci kana karanta alkur'ani kana ta samun lada ka sani akwai wani lokacin da in ya zo fa ba ka iya karanta wannan alkur'anin ba sai ka sa luleti haka akwai lokacin da in ka sa luletin ma an luletin ma ba zai yi amfani ba yanayi shine ka ci amfa- amfanin damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kafin rashin damar ya zo maka idan shi ne malam yake cewa ahsin iza kana imkan wa miqdaratun falan yadumu ala al-ihsan imkan sai malam yake cewa farraudu yazdamu bil anwari faqimatan wal khudru bil adli wal ihsan yazdad farraudu an ce arraud ana nihin garka ko kuma waje mai kyawu wanda aka yi shukoki masu kyawu masu fular a ciki kuma hannu masu ƙamshi shine sai malai yake cewa farrahu yazdanu bil anwari fahimatan garka tana ƙara haske da ƙamshi dalilin wannan shukokin da aka yi a cikinta wal qurru bil adli wal ihsanu yazdanu shi kuma al me ake ce ma alkur me yanci a nan ana nufin alkur mutum mai kyautatawa don shi yasa kake ji malam bahaushe in mutum yana kyautatawa sai a ce wane ɗani wane ya aiko kenan shi ne sai a ce alkurru bil adli wal ihsani yazdan shi kuma mutum in kana so ka ga hasken shi kana so ka ga kamshin shi to e da adalci kuma hallo sai da kyautatawa kyautatawa takan sa mutum ya yi haske kyautatawa takan sa mutum ya yi gamshi miye mala yake nihi a nan kyautatawa takan sa mutum ya samu kyakkyawa a duniya kuma hallo ya samu kyakkyawa a lahira kenan shine malam yake mana bayani akan cewa abinda yake gyara garka ta yi kyau shine kula kuma hannu da shukokin da yake cikinta da kamshinta haka shi ma mutum abin da yake sa ya yi kyau ya zama mutum ya zama ɗa to shine ya zamanto mai adalci kuma hannu ya zamanto mai kyautatawa shine yake cewa alfarro bil adli wal ihsanu yazdan sai ma yake cewa a baiti na talatin sun hurra washika la tahtik gilalatuhu fa kullu hurrin li hurrin washhi suwan sun bima'ana ijtani hurru washika ay hassinuhu wa tayyib husnuhu wa tayyibuhu kyawa ka kiyaye kyawun huskarka wa jamaluhu da kyanshi wa diyahu da hasken shi sunhu an jannibuhu ka kiyaye shi wa ab'iduhu ka nisantar da shi an kulle amrin yab'idu anhu hazihi nadara da dukkan abin da zai bata ma kyawun huska ka nisanta da shi wa qalu sai suka ce algilalatu abinda ake nufi da gilala kamar mutum ya sa riga mai kyawu kuma hannu sai ya dora riga ta kazanta a sama to shine kenan malam yake cewa ka kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala ya baka damar kyautatawa kai kuma hannu ka dora ma kanka wata riga hannu ta rowa kenan kaga ka bata wannan ma alherin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ka bata wannan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana fara a cikin alkur'ani mai girma yana cewa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis in Allah subhanahu wa ta'ala ya ma ni'ima to ka gode kuma hannu ka gwada Allah subhanahu wa ta'ala ya ma wannan ni'imai sai malam yake cewa a baiti na 31 fa in laqita udwanan falqahu abadan fa in laqita udwanan falqahu abadan idan ka haɗu da abokin gaba to kullum ka ringa haɗuwa da shi walwajhu bil bishri da fuskarka tana mai albishiri kana mai sakin fuska kada ka ya matsa mai rai don yana ma hasada a'a ime murmushi wal ishraku gaddami ka sani cewa budewa tana yayewa anan menene malam yake ni fi hadal bait yuwaddi kayfa tata'amalu al-insan malam yana mana bayani yaya zakai mu'amala da mutum ma'al a'ada da 'yan adawa wa ahlul shar da ma'abuta sharri iza laqiyahum wa btaliya bihim idan ya haɗu da su ko kuma Allah ya zarce ka da su fa yaqulu alayka sai malai yake cewa an talqahum abadan da'iman wa bi istimrar bil wajhi wal bishr kullum in zaka haɗu da su ka gwada musu kai komi ba komi bane ba ka saki huskarka kada ka bari su gano cewa ka ɓata rai ka gwada akan cewa duk makircin da suke ƙullawa kai cikin jin daɗi kake kullum wannan yana karya ma abokin gaba lago wannan yana karya ma mutum mai hasadarka lago wannan yana karya ma mutum mai ƙetarka lago kenan talqahum bil bishr ka haɗu da su da albishiri kana mai sakakkan huska litadfa bidalika bizalika sharruhum wa udwanuhum dan ka kare sharrin su kuma hallo ka kare zalimcin su amalan bi qawlihi ta'ala kai aiki da fada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala a cikin musulunci ya fada haka yake cewa idfa billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم Allah ya ce duk lokacin da abokin gaba ne, mai hasarar ka ne, mai ƙetar ka ne, ka ringa mai kai kyau, yana ma abu na mummuna kai kuma kana mai kyakkyawa, to sai ka ga adawar ta wargaje. Makircin da yake ya fasa, ya ga babu ci, adawar da yake ya fasa fa iza kana bainaka wa bainahu adawatun wanda ya kasance tsakankanin kai da shi akwai adawa aw kana min sahibul udwan fa haris an talqahu bil bashar kai fa ayi to ka hadu da shi kana mai sakakka fuska wa qad jaa fi sahih hakika ya zo a cikin sahihi hadis ummul mu'minin na Aisha yarda Allah ta tabbata a gare shi a gare ta anna rajulan lalle wani namiji ista'azana ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ya nema ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ko mutum ne mai makirci sai annabi yake cewa bi isa akula ashira wani ga wannan mutumin mutumin banza mutumin mai makirci mutum mai hada husuma sun madahala sannan ya shigo lamma dahala rajul ila nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan mutumin ya shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fa tallaka nabi sallallahu alaihi wasallama fi wajhi Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta sai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya saki huskar shi wambasata ilaihi kuma haddu ya ba ya shimfiɗa mishi huska ya ba shi dama وكان قبل قليل قد قال بئس ابو العشيره kuma alhali ko annabi kafin ba ya shigo annabi ya ce wani ya tabbata ga irin wa'annan mutanen walan ma da halin rashin lokacin kuma da ya shigo kuma annabi ya suke huska shi sun malan ma haraja aisha ta ce lokacin da ya huta sa'alatuhu sai na tambaye shi fi zalika akan wannan fa qala alaihi salatu wassalam sai annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa inna shararan nas man ittaqahu nas hasiyat sharri lalle mafi sharrin mutane wanda mutane suka ji tsoron shi dan saboda sharrin shi dan saboda makircin shi dan saboda hasada shi kenan ka gwada mashi komi ba komi bane ba kenan shi wannan abun kamar ka so ka ma shi أو كما قال عليه السلام والسلام فإذا هذه وصية dan wannan wasiya ce allati zakaraha an-nazim wanda imam al-busti rahimahullahu ta'ala ya ambatatta mustamiratun bi ayatin min al-qur'an wa min al-hadis ya dauko wannan baitin nashi ne a cikin aya ta al-qur'ani kuma hallo a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma ai rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana karanta sira na annabi sallallahu alaihi wa sallam za a ga duka haka ne mutumin da ya zo yana ma annabi makirci ko yana ma annabi kaidi daga ƙarshe za a ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana mu'amala da su da sakakka fuska kai har ya kai wannan abun su yi imani kadiba wanda ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau annabi sallallahu alaihi wasallam da takobi yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa zai kare ka daga ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ubangiji na Allah subhanahu wata'ala shi zai kare sai takobin nan ta faɗi daga hannun wannan bai huda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kada shi ya ɗora mai takobin nan ya ce kaiwa zai kare ka daga ni yana meme murmushi sai yake cewa ubangijinka kuma da tausayinka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cije ka dalilin wannan shi ma ya imani idan kaga mu'amala kyakkyawa tana sa mutum ya yi imani don shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama umarni yake a cikin wani hadisi yake cewa aminin nasu bi hulkin hasan ka yi mu'amala da mutane da halaye kyakkyawa duk lokacin da mu'amalarka ta zama to kyakkyawa ne wani dalilinka sai ya bar wani abu in ya bar wannan abun kuma hanko dalilinka ya shiryu kamar an ba ka jajayen raƙuma dubu ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la an yahdiyaka Allahu rajulan wahidan khairul laka min umrin ni'am dalilin Allah ya ma sanadiyya dalilinka Allah ya shiryi wani aka ci ya yi ma alheri fiye da raƙumi jajaye dubu a lokacin nan aka ce raƙumi jajaye dubu kamar a ce ƙarshen mota ta zamani ne a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to don shi sa mu zamanto masu mu'amala kyakkyawa don saboda a yi koyi har ta zamanto dalilin shirya waɗansu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wannan dalilin. Sai malam yake cewa a baiti na talatin da biyu, da ita kasula bil hairati ta turuha, falaisa ya sa'adu bil hairati kaslan, da ita kasula kabar rabgonci, kabar kasala fil hairati a cikin alhairai ta turuha kana neman alheri kenan kabar ka kasulanci. falaisa yas'alu bil khairati kaslani ka sani cewa fa rabbo kuma hallo baya samun alkhairi mun karanta irin wannan baitin a cikin lamiya itlabul ilma wa la taksal fama ab'ad al khaira ala ahli al kasal alheri yama masu kasala nisa هذا البيت أتكلم وانا بيت تحذير من الكسل أكوي جم هنكلي دتورة روادة كسالة وكثيرا ما جاء التعوذ من الكسل في الأدعية المعصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كودا أتكلم addu'o'i na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama mafi yawa zaka ga akwai addu'o'i wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana adda Allah ya raba shi da kasala kasala mugun ciwo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasal haka Annabi yake yawan faɗi Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasal ya Allah ina neman tsari ka kare ni daga kasawa kuma hallo daga kasala akwai bambancin tsakankanin al'ashaz wal kasal min jihati adam al qiyam bi shay'i adam al qudrati alayhi shi in aka ce al al- al'ajas kasawa kamar a ce adamul kiyamu bishe baka iya yin abu don saboda baka da ƙarfin yin shi shine al'ajas kasawa daga nan aka samu ajus tsoho ko tsohuwa wanda ya kasa kenan shi kuma alkasar kasara adamul qiyam bi shay ma al qudra alayhi kana iya abu amma sai ka yin abun dan kasara shine wannan kasara kana iya yin abun Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dama amma sai ka ƙi dan kasara idan kaga cuta ce duka guda biyu a dan shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ake cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasal dan shine malaki cewa da ittakasula fil khairati kabar kasala a cikin alkhairai tatlubuha lokacin da kake neman wannan alheri dan saboda alheri ya ma masu kasala nisa idan malam yake cewa abinci na 33 لا زل للمرء يعرى من تقى ونهى وإن أزلته أروى أوراق وأغصان لا زل للمرء باب وتئنوا جمتن يعرى من تقى ونهى إني باب tsoron Allah kuma hannu babu hankali, Nuha hankali, inda Alex Charlie Colin Nuha. نعم وأقصان وأقصان لا سن للملك باب وتئنوا جمتن يرى من تقى ونها إن دي باب سورة الله كما أنه باب هنكلي بمعنى أي أن الإنسان إذا كان ليس فيه تقوى متن إذا باب سورة الله تاردشي walaisa fihi nuha kuma hannu babu hankali tare da shi yani aiki da hankali wannuha al'aqal yani laisa indahu quwwatun fil aqli wa taqwa idza kana ariyan min at-taqwa wa min al-aql in ya kasance zirne ba tsoron Allah kuma hannu ba hankali ba a lissafa abu kahin ayi to la zilla lahu bai da wata inuwa fa ko da yana cikin inuwar itace ko da yana cikin inuwa ta ganye shine kenan ko da yana cikin inuwa ta itace ko da yana cikin inuwa ta ganye kenan shine wani inuwa bata mai amfani irin wannan ya yi daidai da irin fada ta mutarabbi da irin fada ta imamu shafi'i inda ake cewa laisa jamalu bi aswabin tuzayyinuna innal jamala jamal al-ilm wal adabi laisa jamal bi aswabin tuzayyinuna ba kyawo bane ba ka sa kya kaya ka ringa gwada ma mutane kyawo shine kyawun zuciya da kyawun ladabi duk kyawunka da duk kayan da kake sawa in zuciyarka ba ta da kyawu babu tsoron Allah a ciki, to kyawunka na banza ne, kuma hallo adonka na banza ne, don saboda wamal malu fil fata sharfan lahu iza lam yakun fi fi'lihi wa khala'iqu adam mutum ya kasance tsoron Allah ne kuma hallo da kyawun zuciya da ladabi kenan shine malam yake cewa babu wata inuwa ga mutum in dai ya kasance zir yake ba tsoron Allah kuma hallo babu aiki da hankali ko da ko yana cikin inuwar ganye kuma hallo da cikin inuwa na itace sai mala yake cewa a baiki na 34 wannan su a awanu man walatu daulatu wa hum alaihi iza adatu a awanu annas a awanu من والته دولته معنى أقبلت عليه جنوان وانفتحت عليه دنيا da sanin cewa ba mutane suna juyawa ne zuwa ga wanda lokacin shi ya juya daula an ce daula jujjuyawa hiyar umuru kama sha'attaha duwalu ka sani lamurruka ba jujjuyawa suke daga nan Allah subhanahu wa ta'ala cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ka sani wa yau da gobe jujjuya ta muke tsakankanin mutane in yau kai ne gobe ba kai bane ba daga nan kai aka sa ma daula waccan daula dan saboda in kai kamun liddanka kana shugabanci ka sabka hannu shi ma ka ba wani hannu ya kama majmu'atun minan nas kenan daula ta'rifin ta majmu'a ne na mutane istaqarru ala ardin muayyana suka zamna a wani ƙasa ta daban kuma hannu suka zaɓi wani kundi na daban wanda za su ringa tahiya a saman kanshi kenan shine malam yake cewa ka sani cewa mutane idan su ji suyawa yake ga wanda duniya ta juya mi wa hum alaihi iza adatu a awani kuma hallo in ya sake juyawa sai su bar shi kuma hallo su koma zuwa ga wanda ta juya ma misali lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wani matsayi to dukkan mutane sai su juyo zuwa gare ka suna ta ba ladabi suna ta ba hidima kuma duk lokacin da aka ce wa tilkal ayyamu ta hau kanka wannan matsayin ya tahiye shi mutane sai su shafa ma lahiya kuma har sai su koma wajen wancan mai sabon wannan matsayin wanda duniya har ta ta arme shi don saboda duniya kamar a tumbagi kamar mace ce karuwa la tarza bi zawjin wahid ita batta yarda da miji guda duk abin ka wata ran sai ta suke ka kuma hannu ta arni wani yana shine wannan na duniya yana in yau kai ne to yau ba kai bane ba shine kenan mai hankali wanda yake aiki da hankali sai ya yi kokari lokacin da duniya ta ɗarme mai gindi to sai ta ihsani dan saboda wannan ihsanin ya komo zuwa gare shi dan saboda al-ihsan lan yade in mutum yayi kyautatawa wannan kyautatawa ba za ta bace ba al-jazaa'u lil-ihsan illa al-ihsan wa bi ayyi ala'i rabbikum ma tukazziban sai malam a baiti na 35 sai kawo wa'insu kalmomi wannan karin magana ne na larabawa ya ce sahabanu min gairi malin baƙirin hasarun wa baƙirin tistara'in mali sahabanu sahaban an ce sahaban suna ne na mutum mihaza min waye kana yadrib bihi masar ana buga misali karin magana da shi a wajen larabawa fil fasaha dan saboda iya magana shi yanzu balarabe in ya ce ma sahaban kenan kawai ka iya magana asalin mutum wani ne wa'il sahaban mutum ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi siyas da laboratory balaga ya ba shi fasaha to shi ne he larabawa suke buga magana da shi daga kana bayani he a ci an ta sahaban wannan gwani ne wajen fasaha gwani ne wajen zance fil balagati wal bayan a cikin balaga da iya bayani rajulun fasihun jiddan mutum ne wanda Allah ya bashi fasaha kwarai ake buga misali da shi fa iza urid madahu shahas idan urid madahu shahas idan aka so a yaba mutum li fasahatihi da fasaha shi wa bayanihi da bayanin shi sai a ce sahban wa'il wannan ho sahban wa'il ne fa fasahatuhu bi ma'ana ka fasahati sahban ana nihin fasaha shi kamar fasahar sahabani shi kuma baƙin shi kuma mutum ne shi kuma wanda Allah ya yi shi bai da fasaha Allah ya yi shi shi kuma bai da fasaha kuma larabawa hannu ne suke buga misali da shi shi ma aka cewa mutum wancan baƙin rajulun akhar min bani ayyad yudrab bihi al-masal fil ayy a jahilci ƙarshen jahili in balarabe zai so ya ce ma an ta jahil sai ya ce ma an ta baki dan dan kaka gane shi da gaugawa don saboda baƙin wani mutum ne aka yi wanda ake ganin cewa a cikin larabawa babu kamar ƙarshen jahili da wanda bai iya magana ba da wanda bai iya kwatanta abu a gane kamar shi to duniya ɗaya ce kamar haka take zakara wa'insu kamar sahabani suke wa'insu kuma hallo kamar bakin suke kenan shi ne a nan malam ƙarin bayani ne akan cewa annasu a awad sai a baiti na 36 sai malam yake cewa la tuwaddi sirra wa sha'an yabuhu bihi kada ka saki sirrinka ga washa mutum mai yada sirri ya buku bihi ya yi ta tallata ka a ko'ina famara a gada man filbadu sirhani ai ba a ba kura ko kyalkeci kiwo a cikin daji a barta ita kaɗai kaga ta cinye wannan dabbobin to haka kada ka ba da sirranka ga mutumin da bai da sirri ganga mai yada hawa kowa ya shi. Sirruka la tuwaddi'uhu shakhsan wasa'an. Alwasha huwa almizya allazi la yahfazu sir kamar yanzu mun ce a a ce ganga. A ce wani ganga ne. In ka gaya mai abu kowa sai ya shi. Ba a so irin wayannan mutanen ka faɗi musu sirrinka. Eh ake cewa inna sirra iza zawaza isnai lalle wa sirri in ya wuce abu biyu sha'a to zai wazo malamai anan suka yi magana da dama sai abinda ake nihi akan ana cewa asirru iza kana fihi isnai wai suka ce mutum biyu daga sirri ya wuce mutum biyu aka samu na uku to shikenan ka sa akan ka wannan sirrin sai ya yaɗu ce sirri ke wuce mutum biyu wani su malaman suka ce abinda ma ake nihi cewa magabata da suke cewa a sirri iza zawazin isnain suka ce wai al isnain bi ma'ana a shafatain shafatain lebe guda biyu kenan kai karan kanka in ka hudo wannan sirrin ka gaya ma mutum kenan kaga ya wuce shafatain guda biyu to ka sa a kanka ke ya wasu haka wani suka ce idan shi ne malam yake cewa lafuwaddi usirraka kenan kadda ka faɗi ma wanda ka san sare mutum ne wanda bai da sirri ka faɗi mai sirrinka don saboda kitmanu sir shi rihe sirri da ɓoye sirri amarun azizun jiddan abu ne mai kyau ƙwarai laifin waffaq li zalika illa man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala ba kowa ba ne yake rike sirri sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi damar rike wani. Wa ba'adun nasu aidan ma'arufin bi isha'i sir, wayansu mutanen kuma an san su da tona sirri wa adam kitmanihi an ba su amana an ce su rike sai su bayyana. Fa yuhazzir min ifsha'i sir liman yabuha bihi shine malam sai yake mana galgadi ga kan mu ba da zancenmu na sirri ga wanda an san me yaya ta zance ne wa annal insan kuma lalle mutum yambagi an yahfaza sirrahu ya kamata ya kiyaye sirrin shi dan saboda sirri amana ne duk lokacin da mutum ya baka zance ce ma sirri ne kaka gaya ma kowa in ka gaya ma wani ka zama munafiki آيات المنافق ثلاثة وذكر منها إذا اؤتمن هذا إذا أن أمنce ni sai ya yaudara an amince ma an baka sirri an ce wannan sirri ne kada ka gaya ma kowa kai kuma sai ka gaya amma fa ya ce kan gaya ma kowa ka yi ba daidai ba shi ma wancan ya yi gaba ya ce ya gaya mani amma ya ce kan gaya ma kowa kaka gaya ma kowa haka rayuwar take a yau shi kuma wannan abu ne na cin amana imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa izal mar'u afsha sirrahu bi lisanihi wa la ma alayhi ghayruhu wa huwa amhaqu nan imamu shafi'i ya ce wawa ne ma wanda ka san sare mutum yana zance gare yana yada sirri ka gaya mai sirrinka kenan kai ne ka zama ma wawan ba shi ba kenan sirri abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma man satara musliman satara Allahu yawmal qiyamah a wata ruwaya man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah duk wanda Allah ya baka mutum ya baka sirri ka rike wannan sirrin nashi baka gaya ma kowa ba to Allah kai ma zai suturce ka duniya da lahira kuma hallo Allah zai tsirce ka a ranar tashin alkiyama. Don mahimmancin sirri, ƙata da radiyallahu anhu yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa, Iza ta kallamta bin nahar, fanzur man inda, idan za ka yi zance da rana, to ka diba ka ga wane ne yake kusa da kai. ka ashe akwai ganga wadda take dokan zancen mutane ta je ta yada yace wa billahi fahfid sautak in kuma zakai zance da daddare to ka karantar da muryarka kakkaɗa ga muryarka don saboda in mutum yana magana da daddare magana shi tana zuwa nesa don mahimmancin sirri kenan ka tara yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa idan zaka yi zance da rana to ka kiyaye sirrinka ka kiyaye wane ne a wajenka don kakka yi zance wani ya doka ya kai ma wani wani ya doka ya kai ma wani shine wani nazumi ya doki wannan magana ta fata da yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa ihfid sauta idza naqta bi laylin والتفت بالنهار قبل الكلام احفظ صوتك ka sadda muryarka iza na tsakta bilailin izan zaka yi zance da daddare wanta fitbin nahari kuma hannu ka juya da rana ƙablar kalami kafin ka yi zance da kulle makamin makar kowane waje yana da zance ba kowane zance ba ne zaka yi shi a wani waje takan yi akwai zancen da zaka yi akwai wanda zai ɗauka a wannan wajen ya je ya haɗa husuma ya je ya kunna wuta ko kuma ya je ya ɓata wani abu abu ne za a yi ya ɗauka ya je ya ɓata wannan abu yanan dan mahimmancin sirri Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu inna Allah la yuhibbu kulla awwalin kafur lalle Allah baya son mutum mai cin amana wanda in an ba shi sirri zai je ya bayyana alhali an ce ke gaya ma kowa shi kuma haɗu ya je ya gudu kenan shine malam yake mana bayani an sai a banki na talatin da bakwai malam yake cewa la tahsabin nas an wahidan kada kai zaton mutane fa kana guda ne falahum gara'izun ka sani wa mutane suna da ɗabi'u daban-daban lasta tahsinuhunna adwanu an kace ma fa ka idaya launi na mutane baka iya kidayawa in kace ka kilga iri-iri na mutum baka iya kilgawa yani la tazunnu anna an-nas ala ma'danin wahid kada kai zato ha akan cewa mutane ho kala guda ne wa ala mustawa wahidin ka ɗauka a kan cewa mustawa gare su daban fil akhlaqi a cikin halaye wannan wannan halin wani ya hina wani haka fil aqal allu a hankali hankalin wani ya hina wani kenan gadewa wani ta hita wani la tazunnu fil nasi annahum bi hadhihi sifa kada kai zancen mutane suna da wannan sifa bal annasu ma'adi kamar yadda zuwa cikin hadisi ingantacce cikin sahihai annasu ma'adi mutane da kake gani ko kala-kala fannas laysu ala tab'in wahidin wa ala ma'danin wahidin wa ala khalqin wahid law annaka zananta anna an-nas tab'an wahidan tata'ab in ka doka mutane ka musu hukunci kawai duka guda ne to dole ba zaka gajiyar da kanka sai ka diba ka ga wani idan ya ma wannan abu sai ka diba a adaman kawai ko sama sama sai ka ga zuciyarka ta sabka wani ya yi wannan abu sai ka ba shi uzuri idaman laisa musaqqafan saqafa shi ne ba ta cibe sai kaga eh baban baban zaban ta bashi uzuri ka ringa ba mutane uzuri in sun yi abubuwa dan saboda mutane sun sa bamba anan malam ya yi bayani a cikin wani littafin shi akan ihsan akan kyautatawa ai ya kawo akan cewa fa anta indama tahsun ilal insan akwai lokacin da zaka ma mutum kyautatawa la budda an ta'rifu dole ka sani ho cewa fa hunaka unasun la yansawna jami akwai wanda mutane su bussa mance abu na kyawo wanda aka musu abu na kyautatawa in an musu kyautatawa sun san an kyautata musu kuma hannu bussa mancewa wa minhum kuma hannu daga cikin mutane man yansau bisura akwai wanda suna ba mutum ba an maida su mutum suna basu da shi aka musu dalilin har suka same shi amma kuma hannu sai su mance wannan mutumin da ya musu sila nan da nan akwai wanda bai ya mancewa kuma hannu akwai wanda yana mancewa malam misali ne ya kawo a nan kan cewa kenan annan nasa laisu ala ma'adin wahid mutane kenan ba kala guda suke ba akwai wanda ya san ya kamata akwai wanda bai san wanda ya kamata ba kenan shine lakin yadda ma'ruf wal ihsan la tujib tattabiya wannan wancan wanda bai mance ba falahul hamdu wa shukr wa ziyada dan saboda man shakara nasa shakara Allah wa man la yashkuru nasa la yashkuru Allah duk wanda baya gode ma mutum baya gode ma Allah kamar yadda zo a cikin hadisi kenan kuma duk wanda ya gode kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara mishi kai wannan abun rashin kame abu da daidai ya manta da kai ke dame ka falan yudi aljamil aina ma zuri'a ka sani kai fa alherin da ka shuka wannan fa ba zai bace ba kenan shine anan mahimmancin malam abin da yake gaya mana akan cewa mutane daban-daban ne kenan ka zamanto mai ba mutane uzuri uzul afwa wa amur bil urfi kenan ka zamanto mai rangwame ne in an ma wani abu ka diba sai ka gani wane ne ya ma wannan abu kenan zuciyarka sai ta sabka kenan wa'annan su ne abiyat abin da suke yi a yau abin da muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya biya bukatun mu na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya mara kyakkyawan karshe Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga mugayen cututtuka na zamani da na duniya اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا الكريم